بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو الحميد جاء بقي غوث ربيع الثاني يا سابا برجع يا برجع من بابا جاء بقي غوث ربيع الثاني في كرة تدبو da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da uku ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba manta ba mun tsaya a darasi na saba'in da ɗaya a wannan majalisi mai albarka na Uzaifa ibn Leman afwan Musa bin Umay dan Uzaifa tan mai karatu jiya shekaran jiya Musa bin Umay inda za mu dora akan wato darasi na saba'in da biyu babi na ɗari uku da ashirin da uku sannan kuma hadisi na ɗari bakwai da hamsin da takwas. Mali yake babu man satara musulma. Babu da yake magana akan wanda ya ruba wani musulmi a tsiri. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن نشيب Ibrahim ibn Najib shi ake kira Abubakar al-Wa'lani Abubakar ne al-Wa'lani malamin suka ce suka ne domin yayi yayi yaki tare da Maslama ibn Abdul Malik sannan mutum ne mai yawan ibada da malala ya rasu a shekara ta ɗari da sittin da uku kaga ƙarni ƙarni na biyu kenan an ka'ab ibn alqama an karbo da ka'ab ibn alqama shi ma wanda ya rasa shekara ta 127 127 shi ma yana cikin karni na biyu sannan sai yace an abul haitham an karbo daga abul haitham قال جاء قوم إلى عقبة بن عامر wasu mutane sun zo wurin Uqba dan Amir Allah ya kara masa yadda fa qalu sai suka ce inna lana zirana lalle muna da wasu makwabta wanda makwabtan nan ya kira buhuna suna shan kayan maye suna shan giya suna zuwa nan lokacin duk ba lillin din nan gaba ɗaya sai dai giya ba to sai yace wai fa'aluna suna kaza ya rika lissafowa suna kaza suna kaza afa narfa'uhum ila al-imam shin za a ɗauke shi mu kai su ƙara gurin shugaba jagora kamar da suka yi ke kana la sai uku ba ibnu ali ya ce a'a saboda ni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na ji manzo kira da aminci Allah tabbata a gare shi ya kudu yana cewa man ra'a min muslimin aura duk wanda ya gauta al'aurar musulmi fasatara ha sai lullube sai koyi kana kamar a haya mawudatan min kaburiha zai zama dolarin da za a baki kamar wanda ya rayar da wanda aka binne da ranta ne je bakule sai cire ta daga kamar wanda ya rayar da ita wannan hadisin kamar da malamai suke faɗa cewa ga yana ɗaya daga cikin hadisin da Abu Ayyub al-Ansari yayi da kakkiya tun daga Misra tun daga Misira har wato tun daga Madina kai har Misira Abu Ayyub al-Ansari ya tafi tun daga Madina har Misira yana zuwa daidai gidan wato Maslama ibn Masli sai ba ki labari sai ba ki labarin da ya kawo ki ya fito ya rungume ki sai ce da shi me ya kawo ka kai sai fito ya ganshi bayan ya yi sallama da shi ya ce me ya zo da kai ya kai abu ayyub in ji masallama ibnu masallama sai ya ce wani labu wani hadisi ne na jiki wato daga annabi kira da aminci Allah ya tabbata a gare shi yace amma lam yabqa ahadin sami'ahu gairi wa gairi wato uqba yace amma ban da ni da uqba ibn amir ba wanda ya ji wannan hadisi yace wato abin da nake so ka haɗa ni da wanda zai nuna min gidan uqba ibn amir saboda haka daidai aka je gidan uqba ibn amir ya fito shi ma ya yi masa maraba irin yadda suke a na larabawa sai tambaye ke ce ya kai abu ayyub al-ansari me ya kawo ka har garin nan tun daga madina sai shi ma ya maimaita ma wannan kalma yace hadisi ne wanda wato ba wanda ya ji shi daga annabi alaihi salatu wassalam banda ni da kai dangane da abin da ya shafi lullube rubawa musulmi a fili sai ya ce sai uku ba ya ce gaskiya ne wannan hadisin da kake faɗa ni ma na ji annabi alaihi salatu wasalam tabbas ya faɗi shi cewa man satara musliman fi dunya ala khizyatin satara Allahu yawmal qiyamah duk wanda ya ruba wani musulmi asiri a duniya a wuta wani abun tuzartawa ko na kunya to shi ma Allah madaukakin sarki zai ruba ma asiri ranar alkiyama sai Abu Ayyub al-Ansari yace sadaka lallai kai gaskiya to sai ya juya yace sannan wato yawo abun hawan sai ya koma Madina dama abin da yaje kawai hadisi dai ne kai shi Madina kaga shine abin da mutane suke magana sabanin al'umman mu kenan su magabata mutum zai iya tafiyar kilomita dubu ɗaya ɗari biyu akan hadisi ɗaya amma mu a yanzu saboda ɗan masu kukan daɗi ne za ka iya tafiyar wato kilomita goma kacal ka je dan ka kai wa wasu hadisi annabi alaihi salatu wasalam guda biyar ko goma amma wanda yake tsakaninsa da gida bai kuma kya goma ba zai zo ba ko kukan daɗi ke to yasa su magabata za ga yasa Allah ya ga albarka a karatu daga cikin abin da Allah yake sa albarka a yi ne mutum ya tattaki zuwa neman ilimi to mu abin da ya janyo yanzu za ka ga ba na manta daga cikin magabatan mu wasu sun rasu a malaman mu ko malam Jafar za ka yawan faɗansa kenan a baya na cewa wai sai malami ya yi sai ɗalibi ya yi waya duk da aka samu lokaci sabani dai zai ma waya ce za ka zo kuwa da faradi wannan ɗabi'a mu ce saboda a wato abin ya riga ya zo ya shiga ciki mun samu ilimin a arha a arha ɗalibi ba zai iya zuwa ya zauna yanzu ya idan ya zo yanzu ya rabin awa ya jira ya ce shi ba zai zo ba zai tashi shi wannan dabi'ar mutum kuma wa dabi'a bace mai kyau wanda gashi misalin da yanzu Abu Ayyub al-Ansari ya ba ba kan hadisi daya gashi yanzu mun biya man satara muslima yanzu yanzu in ka biya yaro ka faɗa ka uku zai haɗe to akan sai tafiya tun daga Madina har Masar kuma hadisin ba ba wai bai san shi ba so yake yanzu ya tsabbuki kawai cewa bayan shi akwai wanda ya ji shi ne ya tafi gurinsa kai ko yanzu wata kila ko wani hadisin da za a biya ba mu san shi ba to idan mutum yana so Allah ya samu albarka ilimi sai ya rika hararu irin waɗannan abubuwan gaskiya to sai ga ilimin ka bai da yawa sosai amma Allah ya sa ba albarka to wannan shi ne abin da ya kamata mu kiyaye to kaga rufa wa musulmi asiri yana da muhimmanci in da wata rana wani bawan Allah yana tafiya a gaba yana tafiya a baya wata dattijuwa a gaba ka san irin zamanin da ba mutane sosai ba ƙara ba mutane suna tafiya daga shi sai ita ita kuma ta gama tafiya tana jin ba kowa sai hutu ya kama ta tuta ke kawai sai ta tafi a wata wallahi tana yi kuma sai ta ankara sai ta jiyo tana jiyo ta ce inna lillahi wa inna ilaihi kunya ta kama shi kuma zai fara magana kuraji irin abin nan na kurma duk me yasa kike kallon sa sai alhamdulillah shi kurma ne to kaga wannan magabata ke amma wani yanzu za ya abu kunya zai dau waya ya dauka a wuri ya tura ko yawa to kaga wannan hadisi baya a cikin yanzu baya cewa idan kaga abun kunya mai kun ka rufa asiri mu yanzu dauka muke mu tura a waya ai wannan wayar tana da alkhairai amma wallahi mu je jarumta da muke gani ko ya biya Allah saboda abubuwan da ake da ita ya ɓaci Allah ya eh to ai na sha gaya muku wannan cewa shi abubuwa ɗayan biyu ne shi ko da yaushe adabu da mukura ko so ake a koya ba rayuwa ya za ka rayu ba magana aqida yake ba ba maganar kaza ba kuma musuli kamar yadda dama imamul bukhari ya faɗa cewa na sha gaya muku wannan a baya mafi yawanci idan aka zo aka yi magana ko da a gurin su dama bai sa ba kira sun ya kama hadisi da kace ba sai ke sannan abu na biyu mafi yawanci maganganun da ake kawowa za ga ko ba hadisi ingantacce abubuwa ne masu kyau yanzu ba ka da hadisi da ya nuna cewa ka rufa mutane asiri akwai doji za ka wanka muka zo irin wannan zai bukau da kai an gane domin ka koma musulun na imam ahmad ya kawo hadisi an gane ko daga kaf ibn alqama ba ta wannan isnadin ba ya kawo hadisi daga maula da ukubata ukubata bin amir ana cewa da shi abu kafir ya kawo to akwai irin wayannan nan da yawa da ya kamata a Allah sannan kuma akwai ruwayar ada ibn abi rabah shi ma ya kawo ta ruwaya duka akwai to shi ne ko da yaushe idan irin wannan ta zo sai ana ana ana kulawa sosai da sosai to karewa ba ba mu musulmi yana da ruwaya to shi sa kawai sai mun ce kaza kaza kaza imam musulmi yana a kitabul biri wa sila ya kawo an gane ko na tabbatar in za ka iya recapitulating na riyadu sani yana gaba ba za ka rasa hadisi ne da alaka da wannan to shi ne abin da nake faɗa ma'anar ɗaya ce amma ba lafazin ma'anar ɗaya ce amma ba lafazin kuma da mu abin da muke so ya za ka rayu kai kaɗai da kuma sauran al'umma shi ne abin da ya faɗa shi ya fi damun mu gaskiya ba wai takridin hadisin babu kaulin rajuli alakan nan babu da yake magana akan maganar mutum cewa mutum ya rika cewa ai duk mutane sun halaka ko na aibu zamanina wal aibu fina wa ma li zamanina aibu siwana haka muke kullum muna da wannan wannan zamanin na ya lalace ai an yi kaza kuma ba ba zamanin ne mai aibu ba mu ne masu aibu mun fi kowa matsala Allah mu ne masu aibu domin idan magana karni kake yi magana karni wataƙila da wanda suke yi yan 1990 da yan 1990 1980 da 1990 da 2000 gaba ɗaya yan karni ɗaya ne misali ne a wannan sannan da wanda ya suke in 2001 zuwa 10 da 10 zuwa 20 su ma yan karni ne ne a to duk magana karni ake kan karni ake karnin ne ya canza gaba ɗaya ko ko mutane ne suka canza ba karni ba ne mutanen ne zamanin ba shi da wani aiki ko ɗaya domin yanzu a karninmu kusan za a iya cewa duk wanda suka yi zamani da Abdullahi Bayero a yanzu kana da zuwa a wato a Najeriya gaba ɗaya ba su da yawa. Lokacin da aka naɗa shi na yanzu Osiri misali kwanan nan na ji wani samtin waye Muhammad Bako a ɗan yaƙa sai yaro. Shekarar sa ɗari da sha bakwai misali. To ka ka iya cewa lokacin da aka naɗa wancan sarkin lokacin aka haife shi. Lokacin da aka naɗa shi lokacin aka haife shi. Shi za da wahala ka samu wanda shekarar da biyar ko goma a yanzu a Najeriya yana raye cewa kuma tun zamanin Abdullahi Bayero yake ashe duk yan ƙarni guda ne ko zo da haka aibun na waye namu ne mu ne masu aibun ba zamanin ba yawwa na aibu zamani na wani aibu fina wa ma duk zamani na aibu tiwara kullum muna magana mu ce cewa gabanni sun lalace mu mu kuma san muke lafiyar mu lau ai mun bi su dabara Allah mun bi su dabara jiya nake gayawa wanda muke karatu da su wani ya tambaya akan irin wannan matsala Allah in Umar bin Abdul Aziz zai dawo yanzu saboda adalci mulkin Najeriya wallahi azim sai an wahalar shi kuma yadda muke ba za mu canja me yasa misali dai wanda irin laifi misali wanda irin laifi mutanen annabi su aibu suke yi aka halakar da su kawai mu duba mai wallahi in mutane a nau'i ayu suka da yanzu a primary za mu zasu dan mu wuce mun yi secondary mun shiga jami'a har digiri na uku a algus Allah haka ne mutanen annabi salihu me matsalar su tabuwa suka kai kawai ba sa jin magana ko mu muna ji idan mutanen annabi salihu yanzu suka da daidai su kos a gurin mu mun wuce su mutanen annabi lut me suke yi yanzu lo su ga wanda take ta musamman mata an yi modernizing din tebu eh su zo in dai maganar luwaɗi ne mutanen al'umman nan wanda suke yi wallahi sai dai mutanen annabi lut su ko su suka dawo duk annabin da za ka ɗauko ɗaya bayan ɗaya mutanen annabi hud me matsalar su mutanen annabi hud shi ne da tanabburin Qur'ani ba gashi duk kun faɗo yanzu mutanen na gudu su ma ka ga adawa eh wato kangarewa ko irka da kangara ba ma yi tafiya hada da ziyarwa to babu wani aibu da zaka ɗauko wanda aka yi wa annabawa a baya aka saba musu wanda ba mu yi ba wallahi babu mun lullunka duka muka haɗa gaba ɗaya duka wanda ba za a kawo yanzu ya huta lafiya yanzu a kaje ya mulki ƙasar nan ya huta lafiya a jaji ne na rantse ma da Allah ibn Yusuf al-Sakazi idan ya zo to zai yi maganin kowa domin zai sa takalman karfe ba wani takalmin karfe ɗaya ko biyu a'a duka zai sa takalmin karfe sabi ya ce in ni kadira aiki rubutar kada aina aiki wa hada kitabu wa yini da zahibu shi kenan kawai sai dai kaji an ce an gama da gari unguwa kaza an gama da gari kaza har kowa ya shiga kai tsaye saboda haka zamani ba shi ne matsala ba mu ne masu matsala kamar yadda za mu zo mu tattaba bi nan an gane ko yawwa to mutum ya zo ya ce wato mutum ya rika cewa kaulin rajuli halakan na mutane sun halaka حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال annabi jira da amince Allah tabbata a gare shi yace idan sun yi ta rajula ya kulu halakan nas idan ka ji mutum yana cewa halakan nas mutane sun halaka zai ce fa huwa ahlakuhum ko fa huwa ahlakahum an gane ko yawwa wato shine ai akadduhum halakan ahlakuhum bi dhamma ai ya fi kowa halaka shine wato ahlakuhum idan kuma ahlakahum ne shine da yake ganin halakaku ne a ganin sa kun gane wa kan fata da dhamma ko yawa ahlakuhum bi sigatil mufadala cewa wato ya fi kowa halaka ne shi da yake wannan magana amma idan mutum yana faɗa ne kawai saboda wato dimantawa da tunanin yadda al'amari ya lalace ya kwana zai ce ba komai amma an faɗe ne kawai saboda yana jin shi ya fita ya tsallake shi ya fi kowa tsarki to ko shakka babu da shi ake ya fi kowa halaka in yi wannan an gane hadisin ko yawwa shi ba shi da matsala ba na albani ya yi takririn a cikin sahiha kuma musulun ma ya rauke shi a kitabul jirgi wa sila haka abu dawud shi ma imam malik ya kawo shi ma abuwa ɗaya an gane ko saboda haka hadisin ba shi da wata sura babun la yaqul lil munafiqi sayyid babun da yake magana akan kada ka samu munafiki ka rika cewa sayyid shugaba domin idan kana kiran munafiki da shugaba kaga idan ya zama shugaban ka ai waje ba da'atu dole kai mabiyayya ko sannan kuma hakan yi wa munafiki biyayya ai yana janyo fushin Allah to sai kuwa yana janyo bugin Allah madaukakin sarki saboda haka hakan yana kusa ta Allah madaukakin sarki cewa a a sanya shi zamto shi ne shugaba in ya kasance munafikin ne to kaga an shiga tsaka mai wuya حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال نعم قال حدثني ابي انا ابي قتاده انا عبد الله بن يزيد بن بريده عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيد kada ku cewa wato kada ku rika cewa munafiki sayyid shugaba kada ku rika gaya ma haka fa in fa innahu in yaku sayyidakum domin in har ya zamto shine sayyidin da kuke faɗa to sai yace fa kada astattum rabbakum azza wa jalla to kun fita kuna fita da ubangijin ku ne mai girma da buwaya domin munafiki bai kamata ya zamto sayyidi ba sai dai kuma munafikan ko in munafikai ne ku dama shugaban ku zai zama munafiki shi ba wa huwa yasudukum kenan bin nifaq yana muku jagoranci abinda kuke nufi dinnan munafiki ne shugaban ku ko kunya da kowa munafikai ne yana muku jagoranci a wuta munafiki da ake wannan kuma yana janyo cikin Allah maka a da ba sai dai aka barin asigar ne ya zaka yi da mutane an gane ko babun ma ya kuna rajul idza zukiya babun da yake magana akan abin da mutum zai faɗa aka yi ko ai ko aka yi bi ai za ga wasu kawai dan wato ta kan ba da kuya sai a rika yaban ka kana gurin ai wani ai ko kaza ai kaza kaza to wannan abun aka yi gaskiya yan kauyen mutum ko shakka ba domin zai sa ka rika jin kai wani ne a gaban Allah حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا حجاج بن محمد قال اخبرنا ابن المبارك عن بكر بن عبد الله المزني عن علي بن عطاء ولا علي بن عطاء دم بجيني wato an taɓa bayi ya taɓa yin gwamna a basara sai kira an gane lokacin umar bin abdulaziz a shekara ta 99 ke bayan hijira muawiya ibn al-muhallab shine ya kaje ta a watan safar shekara ta 102 yana ya shekara uku yana yana gwamna ke ko yana mulki akwai wanda ga cikin abban ibn mansur yana cewa mutum ne in yana huduba akan mumbari an gane ko in dai yana huduba a mumbari da wahala ka tashi da gurin baka yi kuka ba saboda yadda Allah ya baki zalaka hanci da kuma takawa mutum ne zahiri mai tsoron Allah in yazo yana huduba kuka ake ba Allah to shi ne ibn al-sa'a din nan kamar yadda muka faɗe ke mu kale ce kana rajul min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam mutum ya kasance daga cikin sahabba annabi alaihi salatu wa sallam idan zukiya idan aka yabe shi kana sai ce allahumma la tu'akhidni bima yaqulu waghfir li ma la ya'lamun idan aka yi mutum cikin sa akwai aka ce ai wani ai ba dama kullun sallah ai akwai karatun qur'ani ai akwai kaza to idan aka yi ku ɗaya daga cikin sa akwai abin da yake yi shine wato zai ce Allahumma la tu'akhidni bima yaqulu waghfir li ma la ya'lamu ya ubangiji kada ka kama ni da abin da suke ba waghfir li ma la ya'lamu Allah ka zafa mu abin da ban sani ba a kaina akwai ruwaya da sai na bakar shi kuma idan ya zo ta yake Allahumma la tu'akhidni bima yaqulu wa qili ma la ya'lamu waj'alni khairan mimma yadhunnu Allah kada ka kama ni da abin da suke fara Allah ka gafarta min abin da ban sani ba kai da waj'alni khairan Allah ka sanya ni zama alkhairi mimma yadhunnu fiye da zaton da suke mu wannan addu'a ta yi ko a gaban ka yana faɗa to kawai sai karka faɗa wannan aure to za ta sa zuciyarka ba za ta karɓi abin cewa lallai ka isa ba za ta samu tawazu domin Allah ya ce fala tu zaku an kuka to ka ga yaban ka wani zai ballanta na kai ke waka bani lahu yuzaki man yasha ko aka Allah ya ce dan wata amsan ke wala tu lamu na fakila to saboda haka wannan shine abin da ya kamata a kiyaye yaban mutum yanka masa wuya ake ko shakka ba حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن يحيى بن كثير عن أبي كلابة أبو كلابة نعم أو رواية عن أبي نعيم السكتي عن ذلك جوا تجيني يجي عن يحيى بن كثير عن أبي كلابة أن أبا عبد الله قال لأبي مسعود الأنصاري أو أبو مسعود أبي مسعود أو أبو مسعود قال لي أبي عبد الله يأتي أبو عبد الله ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم fi za'ama ma sami'at annabi sallallahu alaihi wa sallam fi za'ama me kaji annabi alaihi salatu wa sallam kamata yayi a ce akwai alamar tambaya a gurin ko akwai alamar yawa to ni na wa me kaji annabi alaihi salatu wa sallam yana cewa dangane da masu cewa wai haka za mu ce azamu shine biya abu a ce wai mutum ya zo zai bayani ce wai an ce kaza wai wai kaza wai kaza wai kaza Allah ya ji kamar da isa wajen da aka ce kana yawan cewa wai yace ai shi ta ta ta gaske wai ta ta gaske ce ba wai ta wai wai wai sabo ne kawai ji ya saba faɗanta to zai ce shi ta ta ta gaske wai kaza za ka ji yana yawan faɗa in kana jin maganganunsa to sai yace dangane da wai kana sai yace bi isa madiyatu rajuli wato kir da mummunan suba ga mutum in ya zanto irin wannan ce ɗabi'a ka duk ɗabi'a ce zanto wai wai wai amma me alaƙar wannan da babu me za ku iya kalato mana da babu a kan maganar idan ai ma ya kudu rabu da idan zuciya me alaƙar hadisin da babu ya kamata mu kalato wani abu kun yi shiru magana shi ne yaban wani zai yi amma gaba ɗaya da shi zai ta kun fahimta da kyau ku yace ai wai an ce kaza ka labarin wani so yake exoneration din sa gaba ɗaya amma ba gaba ɗaya ba shi da tabbas da yaji da da zai bayanin sa wanda a gasken ma an hana ka yi wa mutum a gaban sa wannan da za ta jita jita an gane shi ne kawai abin da za mu kalla so eh yaban wani zai amma da za'ama da riyawa kawai da tunani da wai wai wai yawwa da ita zai gaba daya to wannan hadisin banda Imam Bukhari shi kansa Abu Dawud ya rawaite shi haka Imam Ahmad da ita da Abu Ya'la da Ibn Sa'ad a cikin tabakat nasa duk sun rawaite shi daga wato Abu Mas'ud al-Asari din da har yau نعم حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عمر بن يونس اليماني عمر بن يونس اليماني قال حدثنا يحيى بن عبد العزيز سيدنا أبو عن يحيى بن أبي كثير عن أبي كلابة عن أبي المعلم أبو المعلم جيني الجري البصري كان shine babban Abu Kilaba tabi'i ne duka kuma sunan sa Amru ibn Muawiya wasu faɗi wani suna amma dai wannan sunan yana ta ya wuce shine sunan sa anna Abdullahi bin Amir lalle Abdullahi dan Amir ibn Quraysh shine ibn Quraysh to shi wannan da muka faɗa yanzu an ce annabi alaihi salatu wasallam ya yi masa tahniki lokacin yana karami amma ya shekara uku a lokacin annabi ya masa tahniki ya zanta ne ko da ya dauna da bibi da sama yana da shekara uku shi wannan ba Allah shine wanda ya bude garin ne sabo eh shi ya bude garin ne sabo jarabi ya zama sosai yana cikin jagorori komandoji na gaske sannan shi ya bude wasu garuruwa na wato farisa a cikin kasashen iraki shi aka tura a matsayin komanda jarumi ne na gaske kamar yadda aka faɗa a gaida Usman ya tura shi a matsayin komanda ko gwamna a Basra ya dora shi a can. Sannan kuma a can din da sai da ya wasu koramu dam dam guda biyu. Sai ta ce ya musu dam kamar yadda yanzu za a kalli dam kaza a ce wani ne ko a ce aurewa ko ya yi kaza wanda ya yi kaza to shi ma a labarinsa ya yi da malamai manya guda biyu a Basra. Eh. Sannan akwai wani laharin ubulla a tarihi da ake faɗa shi ya haɗa shi. shi wannan bawan Allah Abdullahi bin Amir din ke saboda haka jagora ne sosai sannan masani wato mai dabaru ya san yadda ake gudanar da abubuwa sannan bayan nan shi ya bude kamar yadda na faɗa duk yawancin garuruwan Faris a Iran Iran duk yawancin garuruwan da suke bautar wutar da ya je bude sannan bayan nan duk yawancin garuruwan da wato suke nan Khurasan da Sajistan kan can din nan garuruwan nan na wajejen har Kabul Kabul da ake magana ko da cikin Afghanistan har Afghanistan din duk ya bude domin sai na da Allah mana kusin sarki ya kara masa yadda da ya kalle shi yake wannan jarumin jarumin kurai shawa ne aka yi dai yake hasan jagora ne na kurai shawa abin nufi kurai shawa ba ragwaje ba ne to shi ne Abdullahi bin Amir Allah ya kara masa yadda kale yace ya aba mas'udi ya kai Abu Mas'ud ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في زعمه me ka ji annabi alaihi salatu wasalam yana cewa dangane da waiwai cewa ai suna riya kaza sun ce kaza kana sai ce sami'tu ya qul la ji yana cewa bi sama'iyatu rajuli sai da mummunan sifan mutum idan ya ta kasance irin wannan kawai shi da jita jita zai gina abubuwan sa gaba daya sai da ita wa sami'tu ya qul la'anul mu'mini ka qatli to kaga wani in ya zo ba ya manje wa ƙarya zai gina kuma ya kushe wani a ce ha kushewa ko ta shiga mafhum al-mukhalafa har kujewa mutum ne zo dauka saboda siyasa ko na abu ya dauka ne yayi ta fada wai ka tambaye mutum zai ce ba wai a social media yake kai wannan social media social media anzal lahu ma anzal lahu ya yi su wato Allah ne sauka da tanzilun min rabbil alamin ne ba ita ba ce kana neman gidan ƙarya ma ka nemi wannan ai ka kure ba tanzilun min rabbil alamin ne ba yace yace la'anul mu'mini kal qatli dine wa mu'mini kamar ka kaje shi ne me yasa saboda idan ka ce Allah ya kine wa da kana cewa Allah ya nisanta ki da rahamarsa da jin kansa da albarkarsa ki wani jin dadi ai ka kaje mutum mutum yana tafiya a ban kasa amma kuma gaba daya Allah ba ruwan sa da shi ai mutum mutacce ne wallahi to duk wanda kace Allah ya kine wa abin da kake nufi kenan shi yasa wallahi idan matasa da yan uwa musulmi ba za su daina kine shugabanni ba wallahi ba za a daina jan wahala tun da garsa shugaba in dai al'umma za su rika kine masa ko to wallahi ba za a daina jan wahala ba ta taskuro da ba a kome da ko Umar bin Abdul Aziz ya dawo yanzu aka ci gaba da zagin sa wallahi ba abin da zai yi abin da za ka yi wa shugaba ko ba ka san su shawarar da muke ta ba yan uwa kenan za ga mutum ya yi abu ya so sama rai amma kai addu'a Allah ya shirya shi to shi ne fa nasarar Allah ya shirya shi domin ba ka kai ba kai ne a ƙasa na gaya wa wanda muke karatu jiya na ce yanzu da za a zo in ƙasar ce za ta tarwace a yi kaza wanda kake shi ne kafin ka an kara sun iske ne kai kin ne za ka zo na kamar wani a jadi wani a gana ko haka su kuma wallahi sun gudu suna waje ko kansila da kake ganin abokin ka ne in ya zabe yadda zai sai ka je dai ka ji baya kasa ina gaya ma to abin da ya kuma sauki kamar yadda Imam Ahmad ya bada shawara cewa da za a ba shi addu'a sai wanda Allah zai karba a cewa zai waye shi wallahi shugaba zai aka ce ya ya haka yake saboda in ya jaru kuni za mu ji dai amma idan ka tsire ma duk idan abin da muke gaya duk dalibin ilimi sai na faɗi wannan kalma dalibin ilimi kamata ya zama ya bambanta da ammawan mutane ammawa shi ne idan aka zo ko hira ake yanzu hira ka ta bambanta da wanda baya zuwa makaranta amma abin da kai idan matsalolin ka tashi na mutu akan wani abu ne jagoranci ko shugabanci ba ka bambance da wanda yake zuwa da wanda baya zuwa da auditor shi sa yanzu ni a french ko french kai kai rukastin a waje ka tura mu ba na asaitin sai na duba kuma bayan da ka Allah idan na ta sha sha ne kai zai tsale ka ba fadi mai saboda akwai wanda za su ga mutum bai ma san kansa ba duk yadda ba ka san shugaba ko almani in da ya riga ya wuce ya zama a zaman ka to ya hakuri ka shafa wa kanka ruwa ba ma kanka amma za mu ba addu'a Allah ya taimake ka kai mana adalci wannan fa ne zaluntar ilimi amma wallahi yanzu a harkar social media ko ba bambanci da malami da ɗalibin ilimi da jahili kowa shirme yake mun ja ba ma ganin didi sannan ba ba ku liki sai daga cikin liki sai shi ne wallahi idan dai ka ɗauki wannan tsarin da wannan niyya ko duk yadda za a shiga wahala a wuce Allah zai so da wallahi alazim za ka zo shugaban da aka dora yanzu ba ka san amma kana addu'a Allah ya taimake shi ya kaza ma inda za a zo zabe ba za ka bara ba to wallahi tallahi idan ka dauki wannan niyyar Allah zai so da domin Allah ya ga cewa zuciyarka mai kyau ce ba wani interest sai da kake ba shi ba to abin da mutane suka rasa ke duk wanda ya wanda yake da irin wannan dabi'a ka je ka tambaye shi zai gaya ba bai taba bakin shinkafa ko dubu ɗari za ta kai shi zai siya wannan Allah ya biya amma sai zan to zuciyarka irin kawai ba ka da aiki sai shi ne shugabanni to Allah zai ta jarraba ka kamar wanda yake kullum yana kai ƙara Allah ne cewa ai ai wallahi kullum da ai ba abinci ai kaza ai an yi kaza kullum mita wannan yawan maganar albala'u muwakkalun bil mantiq haka sai na Abu Bakar da yawa bala'o'i ne muke jinyo su da bakin mu duk fa yadda shugabannin nan suka kai shekara biyu da rabi akwai shi da aka ayyuka nake faɗa dan aiki kuwa yanzu duk inda suka kai duk yadda kake son shugaban da yake kai ko gwamna ko wuciya ba ko shugaban kasa duk yadda duk da kai da kanka to kai zan ƙara mai shekara uku ba sai dai ka ji ana labarin wasu ko tilka ummatu karikar la ba kasa wata lakum ma kasa to kai hakuri kamar yau idan aka zo yanayin da ba ka yi yanzu sai ka lura da ɗan yatsan abin da za ka iya fa kenan kai shi ne kawai abin da za ka iya yi amma abin da ya kuma riba shi ne addu'a ala yadda gwada za ka ɗauko yanzu yan social media ɗin nan ko ba za mu ba za mu taɓa samun hanya mai kullewa ba shi ne abin da kai ke Allah ya kawai kasuwa ya zama dandalin dama a yi mutu za ka mutum ya tafi sana'a bai kwanye ne wa albarka a gurin Allah ya kuje da tsine wa gabanni da buku sai an kamo an zan saka ya Allah zai tafiya gaban mu ta yaya ta yaya Allah ya tawaye to wannan shine abin da ya kamata lalle mu kiyaye duk wanda yake so Allah madaukakin sarki ya kula da shi to iya hakiya shi za a yi wani jiya a tambaye da yake cewa to malam shi kenan yanzu sai mu kame bakin mu bijuru ko an yi abu nake ba hana ka tattauna akai a kan abun da ya zuza ba rai ba misali dai na baki misali ni ina da group yanzu mutane ne kala kala muke da su wasu yan gombe wasu yan jigawa wasu haka amma da all like mine da wasu da yake fara duk mutane ne masu hankali Allah in matsala ta faru sai a sako ta mai ta bugawa kuma za a gaya ma aibin shugaba amma ba mai taki za a ce ya yi lakin kaza ai shugaba bangare shugaban kasa ko gwamna za mu ta faɗan fahimta amma za a yi a gaba sai a ja layi an gama ba kuma da karshe kowa zai addu'a to Allah ya sa su gyara amma dai a iya kwarewa duk mutane kowa iya basirarsa yana ganin a shugabanci kaza ya kamata a yi wannan ba ana ka ba ai ka sa Abdullahi da Umar da sanin dan Malik da Hajjaji ba ta yi amma ba ta bari a zaki kashe su yake wata rana wani ya zo yana zakin a gaban Abdullahi bin Umar yana zakin Hajjaji ce kai da kada shi shugaba ne ba fa sa san sa ka duba fa kaga Anas dan Malik sai da Hajjaji ya sa aka kamo shi aka yi masa tamfi a gadon baya ko a kan duwawansa da da karfi amma baya tine masa Allah saboda ka tine maka kai ne haka kai wai wani shugaba ne ya taba kamo kai tsana ba karfi a duwawansa zai ka gaya mun babu su ba sakat aka hana su kuma almajiran annabi alaihi salatu wasalam almajiran annabi ba kai almajiran waye to to irin wayan abubuwan su ne wallahi idan shawara su yake ba duk da ilimi shine ka zama cikakken dalibin ilimi an gane ko cikakken dalibin ilimi ko hirar za a yi ba hana ka yanzu kun tashi ku tattauna ba an yi kaza misali yanzu an karkace mana mutane a waje kaza yawwa ai ba wanda ya hana ka tattauna ka kimanta amma banda tsiruwa in kai wannan ka ƙara jefa mu dawa ka ƙara misali ai duk da za mu tashi malam baba yana zaune sai wani ya ba mu misali wani ba da bibi cewa da nace maza duk ba abubuwan da ake waɗanda ake so shugabanni su ji ba sa ji ba sa ji Allah kai ma yanzu da aka zama ciyawa ko dan jama abokai za gaba ɗaya duk wayannan da zuma na kuma da kake gani su ba amma ba ruwan su wallahi sai ta duk ba ku gansa ba ki tawaya ka dagawa ina gaya ba to saboda haka shi za ka ce idan mutum ya kai wannan matakin canja maka kai ake gaba daya sai abin da wannan nake wai da kai din suke so ka ji kira da jarida ba sai wanda ake so za a baka abin da kake so shi gaba ɗaya da jinsu da ganin su da waye ya koma na iya wasu mutane sai ba da misali yace shi ya ga wannan misali lokacin da shugaban kasa zai zo garin nan tun daga yake tun daga unguwan mu ya ba da tafiya a kafa har iya ko yace duk inda shugaban kasa zai zo kaftin sa an zuba jami'an tsaro ko ba wani rami da aka bari ba a tushe shi ba to a haka shugabannin suke kallon kasa yawwa yawwa kaga wannan abin da ka gani haka za a je mutum Najeriya haka kaga yadda yawwa yadda kaga wannan yanayi haka suke mutu gaba ɗaya kanka za a cire shi a zaba na jaki sai abin da suke so haka suke yi to wannan da yake wannan saka mai wayan muka yi ma addu'a wani kaɗi ne mar ai kan buri za a zaba ko na alade da ba ai baka da abin da suka ce ba na ji malam daura yana wannan bayanin cewa ba a bar su ganci yau to irin wannan abubuwan ya kamata wallahi ni dai abin da nake na gaya wani muna da saurara ce ba baka isa ka dauko karatu na daya da na taba zagin ku da rakan ba baka isa ba ka da shi wallahi ko Jonathan da ya hau arni ba a son sa amma tun da yawa addu'a nake Allah ya ba shi ikon rike mu haka har ya tafi inda na nuna ba na yin zarar ƙuri'a da a nan na nuna na nuna cewa nan dai ba na yi kuma duk wanda zan iya gaya cewa kar ya yi ki a nan na nuna ba cewa kar ya yi amma san da yake muke a ƙasa wallahi addu'a na sai da ce Allah ya sa musamman lokacin da boko haram ta addaba mu ɗaya Allah ya sa a hannun bawo Allah nan za a magance wannan matsala to wannan shine dabi'a amma wallahi dabi'ar matasan mu da magidantan yanzu da ake na tsinuwar shugaba ko ba inda za ta kai mu wallahi wallahi tallahi ba inda za ta kai mu abinda zai janyo mu yi kuɗi duka waki ne mu rika yi musu addu'a ba ma yi mun yadda ba ma yi ba ka yi ba ya yi amma ai mar addu'a dan ya kai mu direba ne ba da kai yanzu ya dauko ka ai addu'a za ka yi Allah ya sa so ka lafiya to kuma yana ta janjadi tsakani da Allah wanda shi accident accident gaba ɗaya ana yin sa a cikin a cikin sakanni ne haka aka ce ai mun biya da kowa hadisin da ya wuce last week ko a dan dangan lokaci wannan sahabin ya kabda annabi alaihi salatu wassalam um likafa da dokin sa dan kan to haka ake accident direba ya dauko ka ka rika zagin sa ai ko baka faɗa ba dama Allah zai saka duk wanda ya zalunce ai Allah zai saka ko kuma kai da annabi ya ma addu'a ba cewa wanda ya samu jagoranci ya tsananta al'umma Allah ya tsananta mata ba ya ce ka wannan ba kai ba tura ba tinuwa ba ba tura ba kar a duro ai baka sani ba ai gwara in duro ne ai da sauki ba za ka ji ai abin da zai faru in ba ai wasa ba ko one zero za a yi Allah kuwa saboda za ka zo ka gama tsinewa shugaban shi kuma ya wuce an gane zo da haka ya kamata ku lura da kyau ko da yaushe mutum ya nutsu ni dai ina so ba za ka hana al'umma duka ba amma ya zanto ɗalibin ilimi tattauna da harkar jagoranci ta yawon ba na shi ne problem ɗin shi ne problem ɗin Allah ya tallaye kaga wannan misalin ba yayi abin da mala abu yake kamar mutum ne ya sa iyalansa a mota ba ma shi ne direban ba sai ya haɗa direba wato direba da ya haɗa su da direba za su kai su Abuja ko Gombe ko Borno ko Sokoto to da zai tafi kai shi sai ba addu'a Allah ya sa a hanya kamar kai da Allah ka duba misalin ba adilla aqliya ke cewa Allah ya sa a hanya kamar kai to wallahi shi ne typical example ga wanda yanzu ya zama direban mu ba yadda za ka yi direba ne kuma ka ce Allah ya tsaya maka ce a hanya ai mun shiga uku duk sai an kifar da mutane wasu su mutu wasu su tashi wasu su kare ne Allah ya kiyaye wannan shine amma baya hana kowa ya ra'ayinsa kowa zai ra'ayi amma zaki shugaba ba talib da ilimi ba gaskiya bai dace da talibin ilimi ba Allah bai dace ba Allah ya shirya mu gaba daya eh to wannan shine to ma ne sai باب لا يقول لشيء لا يعلمه Allah ya alimu to ba wani ladabi za a koya mana babu da yake magana akan la yaqulu li shay'in la ya'lamu mutum ne ya ga auda ba ƙarya ce tsantsa sai a ce ya gara ne ce Allahu alamu a kaga ba ladabi ai kun bai da da ko a Allahu alamu sharri ne ba kake magana Allah ya fi ka sani sharri Allah ya sa kun gane ya sharri ne ya san abun ƙarya ne ko kuma sharri ne mai an tambaye shi mai ya faɗi gaskiya zai ce Allahu alamu yawwa to yake kauce amma kuma abun sharri ne sai dangana wa Allah ba fa Allahu alimun ba ba alamu ai Allahu ya alamu ya zo me kaza da kaza ya fi san abun gaba ɗaya ƙarya ne tsantsa da ya kunya ce gaskiya ga yadda aka yi sai ce Allahu alamu ƙarya ta ka alamu حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو عن ابن عباس an karbo daga Abdullahi da Abbas la ya kula na ahadukum li shay'in la ya'lamuhu kada ɗayan ku ya faɗi ya ce dangane da abin da bai san shi bai ce Allahu ya alamu baka san shi ba ko ka san abin dan ƙarya ce ya kun ka faɗi gaskiya ka ce Allahu ya alamu wallahu ya alamu ghairu zalik alhali Allah ya san wato koma bayan haka cewa abin da kake faɗa ba hakan yake ba eh fa ya'lamu Allah fa yu'allimu Allah ma la ya'lamu ko kuma yana so tunatar da Allah abin da Allah bai sani ba fa zaka inda Allah azim to wannan dangana wa Allah rashin ladabi akwai kalmomin da dan adam ma akwai wanda bai kamata ka gaya ba rashin ladabi ne ka dangana wa Allah madaukakin sarki irin wayannan kalmomin sharri ko ƙarya kawai ka ce Allahu a'lamu Allahu ya'lamu Allahu a'lamu kuskure ne babba saboda haka ba daidai bane a jefa shi isnadin wannan hadisi shi ma mai kyau to bari na 328 babu qausu quda a dunkule babu da yake magana akan bakan gizo me bakan gizo yawa shi ne kalmar da nake so in ji dawa bai shanye ruwa eh haka ya yake cewa ko in ya wuce bai shanye ruwa yake za ga bakan gizo to shi ne zai magana malamai magabata duk wani magana astronomy geography waye already din da ma an yi maganganun a baya to an yi magana akan wai bakan gizo shin ya halatta ka ce ga bakan gizo ya fito idan ka ya halatta ka faɗa kuma ya halatta ka ce yana da janye ruwa shi ne fiye da yake حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا عبد الوارث duk da cewa isnadin sai ba shi da cewa amma sun yi maganganun a kai cewa حدثنا عبد الوارث أنا علي بن زيد قال حدثني يوسف بن مهران يوسف ابن مهران shine wato wanda ya rasu a shekara ta ɗari da goma daidai a ga shekarar da abu tufai ya rasu kenan ko a kira sahabati mawutan ke to shi ma a lokacin ya rasu ana ne na an bin abbasin kala almajaratu to ba ɗaya almajara wasu taurari ne da suke taruwa da yawa haka ake wai jini daga guda ɗaya a ɗan shi a tafi ne suke kewaye kaza da 'ya'yansa ai kuna jin kalmar ku in ba ka zuwa kauye ba za ka san magabata za ka ji ana cewa wasu taurari kaza da yayin da wanda aka ce a teyajin ko a yanzu ka gamsu abin da ya sa mafi yawanci mu yanzu ba ma gani saboda reflection na wannan duk hasken nan in kana so ka ga kyan tauraro ka tafi kauye kauyen da ba wuta Allah za ka ga kai Allah maka wajen zargi da yake mai taurari za ka kamar ka ɗebo idan ka fito da dare to amma din da haske yawa da fulakin din zai sa haske ya zanto ba ka ganin tauraron amma suna nan rubuta a sama da yawa to akwai taurari da suke zama a dunkule ake waye sannan kuma akwai guda ɗaya a sake su tana wancawa su shi ne iyayen mu suke cewa kaza da yayan eh kaza da yayan da suna wannan tauraron ita ce majara an gane ko yawwa ana yace almajaratu babun min abwabi sama' wannan hadisin da muke biya ne yanzu shi sahihul isnad cewa kaza da ya'yanta da bahaushe yake faɗa wannan taurarin wata wato kofa ce daga kofofin sama a cikin wata kofar sama yake shi wannan taurarin shi za wanda ya taɓa zuwa ka'aba ba dan haske da ya yawa yanzu shi ma a ka'aba ba a sai duk ka'abar wannan taurarin ne ko da kana ganin sa a wani guri a nan yake to amma yanzu fitilin da suke ka'aba kawai shi ma inda ba ba ɗauke wutar to inda ake ɗauke wutar ma taurarin sun ragu ballanta inda ba a ɗauke wuta Allah an kaga wuta ta taɓa filin kai ka kake iya wutar da wani yake ba ni labari muna magana da ke ce wutar da take harami kawai wadda take haramai aka ajiye zaraza kawai ta kai wato kusan a me ake kiransa megawatt dubu goma Sai za a ba Najeriya da kamar da Nijar da wani kasa biyar ba wuta kuma tabu za ta zama. Iya kawai ajiye ta kai, wai iya harabi inda wuta za ta tafi. Ba ne mutum, san bai. Garin daɗi na nesa ku. Allah ya kai mu ma da mu da ce ba wasu su ne wa garin mu wata kila da mun san matsa. Amma mu muke ci ne wa kullum. Inda dan fage ne sai ya tara jama'a ya zo yana cewa ko ya fito da abin sai wani ya boye da ya boye nasu can aka gano cewa ai yana da shi sai babban shi da aka gano ya mare shi ce kowa ya faɗi gaskiya kai baka faɗi gaskiya ba sai wallahi Najeriya ba za ta gyara ba tunda mutane ba sa faɗa gaskiya wannan fage ne ke faruwa shi ba ya tare jama'a yana kwaje musu wai shi ne mai cewa wallahi Najeriya ba za ta gyara ba tunda wai an ce faɗi gaskiya ke ba an gane to wannan shine to sai yace ita wannan almajara din babu min abwabi sama wa amma qawtu khuda amma bakan gizo kuwa ba amanun min albar idan kaga ya fito to yana ba da aminci ne cewa Allah ba zai jini yadda ruwan da za a yi ya sako ba zai jini yadda garin ba gaba daya shine amanun min albar ba ne mutum ba janye ruwan ya yi wai aje aminci yake bayarwa cewa aminci ne na cewa ba za a kamar yadda aka jin yadda mutane annabi Nuhu alaihi salatu wassalam a maganar da aka yi na dazu muna ba da misalin annaba annabi Nuhu ne mutanen su sai aka halaka da ba sa jin wa'azi ko sai Allah ya ce wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ikatan zanka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma yo wa'azin ake ji yanzu ba a ce a daina zane shi shugabanni ba kai ma da kake wannan magana in baka wasa ba sai su zage ka domin ɗan midiya yanzu ba wani tattar al'umma da ba a zage babu shi ka gaya mu sarakuna shugabanni malamai iyaye da ba wani tatta da ba a zage a midiya babu shi babu kowa ana iya zagi yanzu yanzu wani zai zauna har sai ya faɗa abin da yake so kawai ba sai dai ta addu'a Allah ya samar sauki ba kawai ya sauki to shine ma da yake gaya mana anan yake to kaga wannan ba da qaumi nuhin alaihi salatu wassalam kaga ai san cewa duk wanda yayi wati da wa'azin da aka yi masa fa inna lahu ma'ikatan banka Allah ya ce ya shiga rayuwa mai kunci wallahi sai wakin kafa ta wanda shi wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma sannan ranar alkiyama za mu tashe shi makaditum ba makaho ba makadisu makaho in aka ɗauke wuta yanzu a nan zai gane reflective din zai nuna ba a kan idansa idan aka kawo zai ga alamun haske amma makadisin ba ya kwantirasti tsakanin haske da duhu to haka Allah zai tafi wanda baya jin wa'azi ranar قال رب لما أكرتني أعمى وقد كنت بصيرا يا ubangiji aka taje ni makadisin bayan da ina gani sai Allah ya ce kazalika tilka ayatuna fanasita haka nan aka je ma wa'azi kai watsi da su وكذلك اليوم تترك تنسى كده وكذلك اليوم تنسى وكذلك اليوم تترك ayan na baya mutuwa la yazillu rabbi wa la abin da za yi kamar an manta da kai shine misalin da na baya in kana so ka gane wannan ka je ka tambayi wanda yake project ba wai zan ka je kira ka yace ka zo ka same shi sai ka awa biyar kana jiran sa kuma wallahi zai je ko ya kai koma ko yawwa a wani lokacin ka rika zungurar fatin da kana fatin da kana cewa wai da Allah Allah ya san ku ina ya sani to biyar yana ne kuwa yana ganin da kuma ya koma awa biyar shida bakwai takwas kawai kuma ya gana ma ya fito ya ji da Allah shi buka dawo kuma haka zai kuma yi ba to haka za a yi wa faɗan wuta kamar an manta da shi ba wanda aka yi wuta ne shi kawai Allah ya kiyaye to shi ne ma da ya gaya mana to to kun ji abin ya fito na tsiditi babul majalar an zo kanta ita kanta tare da yayan nan eh to guda ɗayan za mu tsaya a yi musu sai mu tsaya dari biyu uku da talatin za mu tsaya guda ɗaya ne hadisi babu da yake magana akan kaza da yayan ta hadathana al-humaydi qala hadathana sufyan an gane ko ibn uyayna kenan ba sufyan sauri ba an ibn abi al-haqqam wato husayn ibn abi husayn shine wa gairi domin sa al-abi sufay da ala ibn al-kawwa ya tambayi ibn al-kawwa sunansa abdullahi ibn awfa shine sunansa aliyan an majara ibnu kawa ya tambayi sayyidina ali dangane da kaza da ya'yanta sai annabi sayyidina ali ce da shi huwa sharjun sharju samaa yace wasu alamomi ne na sama alamomi ne na sama aka yake da shi wa min ha futihati samaa'u bima'in munhamir wa ne mutum yace daga nan aka bude wato aka bude wa sama da wannan ruwan da ake kira na ambaliya wanda aka halaka mutanen annabi nuhu alaihi salatu wasalam ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر يتوى النمبر aka bude kofar aka bude ana bude wannan kofar to zai nuna cewa za a halakar da gasa ruwa ya rika kulkulowa ta sama da ƙasa eh babu shi kwata kwata ta sama da ƙasa to shine mu aka gaya mana muka rinka za a aminci ne cewa ba za a halaka mu ko mafi yawanci abubuwan da yake faruwa na ambaliyar ruwa ai masana sun faɗa shekara sha biyar ikirin baya musamman na wannan ruwan da yake ambaliya na wannan shekara wani bincike da muka taɓa duba kwanaki in shekara ikirin baya sai da aka faɗa cewa an ba ɗau mataki ba abin da ya ba to kaga wannan zai ga sakaci ne ko irin namu da na shugabannin da ake faɗa musamman shugabanni to wannan shi ne haɗe da jama'a da nake so mu magana sama da shekara sha biyar ke kidan wani yau dakta muna magana yake wallahi titin aka yi rubutu a gaba gwamnatocin lokacin shawara domin duk shekara sai ya yi kaɗan ya ɗan zo gari kaza duk ɗan wajejen su ringin din nan sauran zuwa yi in ka tambaye su za su gaya ma ana samun wannan abubuwan ta ɓangarorin su saboda abin da yawa ba ne amma an yi hasashen dawa zai kai wannan gaba titin aka kai wa kwamitai Allah ya dace da abubuwan da kwamfata daidai Allah ya dace a karkashin su oke na ganci to na dauka ɗaya ne حدثنا عارف قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس القوس امان لاهل الارض من الغرق an gane ko sai ce wato shi bakan gizo lallai aminci ne ga wanda suke ban kasa daga dilmiya ba za ta dilmiya a ban kasa in dai kuka gani Allah ba zai halaka ku ta hanyar dilmiya ba wal majaratu babun min as-sama'i lallai ta kuma ‘ya'ya kaza da ‘ya'yan wannan taurarin wata ƙofa ce a sama allazi dan shakku min wadda take tsagowa daga gurin wallahu ala wannan shi ma abu nu'aym ya fitar ba wai iya imamu al-bukhari bane ya fitar da shi abubuwan da ba da dai Allah ya ba mu ladan sa wannan rubai kuskure Allah ya ba mu sarki ya yafe mana muna roƙon ubangiji da suna da kyawawa ba ni da wannan da su gogon ka madaukaka Allah ya biya kowa bukatunsa da na alkhairi kasar ma Allah ya zauna da ita lafiya ina da kowa ubangiji da sunayen da kyawawa da sauƙin da marasa lafiya gida da asibiti Allah ya wasu lafiya mu da nake da lafiya Allah ya inga da lafiyar mu muna da kowa ubangiji da sunayen da kyawawa da sauƙin da wannan kasa ta mu Allah ya zauna da ita lafiya